الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuhfatul atfal a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin ahkamun nuni sakinati wa tanwil wato hukunce-hukunce na annunu sakina da kuma hukunce-hukunce na tanwini wanda annunu sakina idan ta zo ta kafin harufa na hija'iyya tana da kwai halaye guda nawa na'am halaye guda nawa take da kwai ina ina da wanne da wanne Iqlabi harufansa guda nawa ne? Idgami harufan shi guda nawa ne? Guda shida. Kala nawa ne? Kala biyu. Wane ne mai yawa wane ne ɗan kaɗan? Barakallahu fikum. Na'am. ahkamul mimi wan nunil mushaddadataini sai kuma hukunce hukunce na almim wato mi'ara ko munjaye wan nuni da kuma hukuncin nun guda ko nu'ara al mushaddadataini waɗanda suke ababen yi wa ƙarfi wanda aka yi musu shadda idan ka ji shadda shine aka yi musu ƙarfi malam ya ce wa wunnami man summa nunan shuddida wa sami kullan harfa wunnatin bada ya ce wa wunnami man wato ka yi wa mimun wunna wunna wani sautun lazizun ne wanda ya sahabu an nuna walmima wata murya ce wanda take mai daɗi wanda take abokantakar mimun da nunu wanda makhrajuha ita ce al-khayshum wa gunnatun makhrajuha al-khayshum khayshum shine na wato gunna ba ta da alaka da baki inda zaka rufe bakinka to gunna din zaka fade ta kun gane da kyau lokacin da mutum zai faɗi gunna to iya hanci kawai shine zai yi aiki ana amma ba don can baki ba mun gane to ka yi wa mimun hunna sun nunan shuddida sannan kuma nun ita ma ka yi mata hunna wanda shuddida aka yi wa waɗannan harufan guda biyu ƙarfi to da almimu da annun ko da ba a musu ƙarfi ba suna da kwai hunna to amma hunnarsu tana bayyana ne da yawa lokacin da aka yi musu shadda aka yi musu ƙarfi mun gane da kyau niman lokacin da mutum zai karanta irin walan ma da sauransu to ba zai ce walan ma ja'a walan ma walan ma walan ma walan ma thumma antum thumma antum mun gane da kyau kada mutum ya ce walan ma walan ma ja'u thumma antum a wunna din nan sai an tabbatar da ita thumma walan ma thumma antum haula'i taqtuluna an أنفسكم وتخرجون فريقا ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك sai kuma irin su walamma yana wannan mi'ara kenan da muka ɗauki mimun mun jaye ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم كتاب من عند عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل من قال ده تو فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أولا فلما ولما thumma sai kuma wani yawwa sai amma amma ya tasa'alun amma amma ya tasa'alun munna daga hanci zaji ba za ka ce ba am am amma amma amma kana faɗi raka kuskure ɗaya dole sai ka aiwatar da hancinka nan نعم نعم هاي هاي مالا إسماعيل مرادي نعم عما يتساءلون عن النبأ العظيم يوا من غاني sai kuma annun annun idan ta zamanto mushaddada ita ma dole a dan yi mata wannan gunna din إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنا صببنا الماء صبا سيكون إنس إن إن لدينا أنكالا وجحيما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين كفروا ستغلبون وتؤمنون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نعم سيكون ودوس مسالة كو غدا بيو كو كو سيمو نعم ما شاء الله نعم ما شاء الله لا لا تأخذ تدق سورة بداء الله كلا تقول ما شاء الله نعم ما شاء الله نعم ما لا أنقول بسم الله نعم ashe akwai su a cikin ƙura'ani ashe ba duka bane na hudu akwai su kenan dai a ƙura'ani na'am akar makalla na'am masha Allah aya ta ƙarshe cikin Qur'ani kenan na'am masha Allah masha Allah na'am ai wannan na kata duka Qur'ani ga rasa wanda za a kawo sai wanda na kawo na'am yawwa to ka ka dan dubara akar maka Allah ko ka ba ku ina mala an go bismillah masha Allah inna inna na'am masha Allah na'am inna dinnan ta isa kuma wa sammi kullan harfa gullatin bada wato sai ka ambaci kowanne daga cikin waɗannan harufan guda biyu sai ka ambace shi da harfu gunnatin harafi na gunna wanda bada ya bayyana a fili gara bada ma'ana zahara wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau na wato waɗannan harufa ana ce musu harfu gunna mushaddad harfu gunnatin mushaddad ko kace harfu aghanna harfu aghanna mushaddad mun gane da kyau kowanne ana faɗa musu harfu gunna ko harfu a ganna sai kuma almimu sakina ahkamul mimi sakinati hukunce-hukunce na mi'ara wanda take ɗaurarriya wanda mi'aran ɗaurarriya ita ce hiyallaci la harakata laha wanda ba ta da wasali ita ce ake ce mata as-sakina ko والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتهاد فاعرفي ما لا والميم إن تسكن واتو almimu idan ya zamanto ta ɗauru ana in taskunil mimu idan mimun ta ɗauru ya zamanto tana da ɗauri ta ji ƙablal hija wanda ta afku kafin harufa na babbaku wanda ta zo ta kafin harufa na babbaku guda 28 ɗin nan to idan ta zamanto ɗaurarriya ce amma la alifin layyinati banda a alifin layyina a alifin layyina shine al-aliful maddiya aliful maddiya saboda harfin da yake kafinsa dole ya zamanto mai mai fataha ne mun gane da kyau irin duk inda kuka ga ma kun gani dai ma kana wannan alif din shine ake ce da shi al-aliful layyina ce to banda al-aliful maddiya banda aliful maddiya wanda take ɗaya daga cikin wato huruful maddi guda uku lidil hija wato ga ma'abucin hankali mai karatu wanda ya san abin da yake to almimus sakina idan ta zo ta kafin ɗaya daga cikin waɗannan harufa na babbaku iya harafin da zaka cire shine al-aliful maddiya shi kadai ahkamuha thalathatu ya ce hukuncinta guda uku ne hukuncinta guda uku ne ba ta da na huɗe ta a nan ba za ka kaba iqlabi cikin al'ahkamu wanda muka karanta a baya cikin ahkamun nuni sakinatu wa talmin guda uku izhari idghami iqlabi ikhfa'i to za mu ga guda uku a nan ɗayan babu shi ma ba a magana shi dama can harafi ɗaya gare shi to yanzu a nan ya mamanta da shi ba gane da kyau babu shi a cikin nan ya ce hukunce-hukuncenta guda uku ne liman babaɓo ga wanda ya haddace kuma yake kyautata karatun alƙur'ani tuman da ya iya hadda ya iya kyautata karatun alƙur'ani iya abin da ya shafi wato a almimu sakina hukunce-hukuncenta guda uku ne ba ta da na hudu ikhfa'un akwai ikhfa'i wanda shine as-satru idghamun akwai idghami wanda shine al-idkhal izharun akwai izhari wanda shine al-bayan faqad waɗannan su kadai ne ba su da na hudu mun gane da kyau lokacin da mutum yake karatu in ya zo kan mimus sakina almimus sakina to ya kula da kyau ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin guda hudu ne zai faɗa kanta idan ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin guda uku ne zai faɗa kanta to zai maka bayani dalla-dalla yadda za ka gane ka san kuma a nan izahari faralar shi ta bayyana can an ba shi harufa shidda ko to a nan za ka ga yadda yake da koyarruwan harufa fal'awwalul ikhfa'u inda alba'i hukunci na farko shine ikhfa'i inda alba'i a wajen harafi guda ɗaya tal ake yin ikhfa'i kaga a wajen annunu sakina wa tadwin harufa goma sha biyar da ɗauka ko to shi yasa kowa rabar shi yake ci idan kaga mutum ya samu abu mai yawa a gudi kaza to karka ce fa ya aka yi aka fifita shi akan ka aka bashi da yawa kai aka ba kaɗan ka haƙura kaiwa akwai lokacin ka yanzu da izahari ya yi haƙuri sai aka ce to a cikin almimu sake da an sayin da za a yi sai a raba muku yanzu shi ikhfayi da aka ba shi can harufa sha biyar aka ce to ya ƙara da ɗaya ya zama sha shida kenan fal'awwalul ikhfa'u hukunci na farko shine ikhfa'i inda alba'i a wajen harafi guda ɗaya tal ake yin ikhfa'i shine wajen ba'un ita kaɗai wasammihi shafwiyya lil qurra'i wato wannan kana ambatan shi al ikhfa'u shafawi wancan ana ce da shi al ikhfa al haqiqi wannan shi kuma ana ce da shi al ikhfa'u shafawi ikhfa'i na labban baki guda biyu saboda ba'un daga labban baki take fitowa ko haka mimun daga labban baki take fitowa to sai ka ce da shi al ikhfa'u ash-shafawi wato ikhfa'i na leban baki lil qurra'i wannan ga dukkan qurra'u ba wai riwayan hafsu kadai ba lokacin da kake karatu da riwayan warshu haka zaka ga hukuncin haka in kana karatu da riwayan susi haka zaka ga hukuncin haka in kana karatu da riwayan qalun haka zaka ga hukuncin haka shu'ba haka bazzi haka qumbul haka ibnu zakwan haka hisham haka khalaf haka khallad haka a hausa duri an ilkisa'i haka abu da haris an ilkisa'i haka sauran ruwa ta gabaki daya da ƙurra'u haka suke karantawa ikhfa'i shafawi ake inda ba'i to yanda yake misali mu ɗauki mu kawo misalai kamar mu ɗauki wa hundul akhirati humul akhsaruna ɗaya an bi zahirin min alqawl biyu na'am tarmihim bi hijaratin uku na'am نعم ملأت نعم نعم والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ngani da kyau aya ta ƙarshe cikin rubu'in wa huwa allazi ansha jannati ma'rushatin kenan ko نعم والفلان ولا هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يوم هم بارزون يوم هم بارزون ترميهم بحجارة من سجيل نعم أي من الشيء مجال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحجارة من سجيل نعم
a sake ka zo da inna kuma ka ce rabbi inna rabba baraka lafiya na to ga fa ina ga malam Umar fa ya dana fa tsoron nan je kada karanta mana idza ta dayin to yace bidaini idza ta dayin to bidaini tsoron da nake kenan tun da kwanan nan ya karanta ta dama na'am na'am ba ta zaka karanta ba eh na'am karanta inda ka kai kake so amma banda idza ta dayin to da Allah babu ana babu ana na'am na'am lokacin tambaya aka maka kai da wayar gani ga baki da ayoyin na Qur'ani ba sun tafi masu wannan jahara ku wallahi haka ne sai hakuri na'am amma wa ƙalar lahudin farko farkanta za ka same shi in ka ɗauka wa ƙalar lahu misari ulon fil khairati a nan za ka same su sosai can ƙarshenta an ta sa makarjan a can wajen walau da himnahun wa kashafna a nan ma za ka samu waɗansu ga sunan dai gurare da yawa akwai su na'am na'am
ثم إذا كشف الضر عنهم إذا فريق منهم بربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
نعم
حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون
نعم نعم أكرمك الله بسم الله na san ka shirya a shirye kake نعم ترميهم أساتي ترميهم
ما شاء الله.
بحجارة من ترميهم هم هم بي- هم بي- هم بي- هم بي- ترميهم بحجارة من سجيل بارك الله فيكم والثاني إدغام بمثلها أتى wato sai kuma hukunci na biyu shine idghami shi kuma shine haɗewa mimun ɗin a cikin harafin da zai biyo bayanta bi mithliha da kwatamkacinta wato ana yin idghaminta a cikin kwatamkacinta yar uwarta ita ce mimu ata wanda ta zo bayan mimu sakina idan ya zamanto ka zo da mimu sakina sai ka zo da mimun to shikenan zu idghami zaka yi wasammi idawaman sagiran ya fata wato sai ka ambaci wannan idawami idawami ne wanda yake karami ya kai matashi mai karatun alkur'ani mun gane da kyau huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a هو الذي خلق لكم لكم ما في الأرض جميعا ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم
والله خلقكم
ha to a daidai da ta da Allah Qur'anin kalam mun ji wannan na'am
eh aka yi mai kuma ana
والله خلقكم والله خلقكم من masha Allah ana zai ruhu ya rikice kuma ya mido daidai ne eh no ita ya kawo ita ya kawo ba Allah ya maka wayo gaskiya ka sha wahala da ka nemo abin da koyar da kawai ya buje maka na na a sake yin ta a sake yin ta wala in sa'alatan yawwa wala in sa'alatan man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah kaga yana ga akwai wasa kharashe musa الله Da.
الذي خلقكم من ضعف malam zai duba ya ji an yi magana suratu an yi sur an yi magana da walatu jadilu to sai ya kasa ar- eh, rubu'o'i kan nata sai ga akwai alamuna zahiran akwai munibi na sai ga akwai allahu to sai na'am ba daidai bane na ba daidai bane na'am Hmm. a hukuncin ba ɗaya bane Hmm. eh, wannan a wannan ayita lahumma wannan harafi ne na gunna kawai eh da da zane kuwa kawo da haimu ce trebia amma yanzu eh zai ce eh na na na Mm. yayi sun ma'afuna an kun limunin sun haɗu guda biyu kenan na'am na'am Kai. Na'am, Malam Ango ya kace? Eh? Baka ce komai ba, na'am. Wallahi ja'ala kun bi mutum wata gana. Kai, yau Malam Musa ne ya kawo ta aya wanda duk mu ba mu hango ta ba, shi ko daga can baya tsin kayo ta. Na'am, haka ne ko?
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم
Haka ne.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم Na'am. Masha Allah. Ma Malik ya ce to kwa ma hutuwa jawa. To ta zauna lafiya. Ya sai aka magana mutuwa ya kare karatu kuma. Na'am. Sai wanne?
والثالث الإظهار في البقية sai kuma hukunci na uku shine izhari fil baqiyati wato a cikin sauran haruffan gabaki ɗaya.
Wajen harafi kusan guda 26. Kai. Amma wa gaskiya izhari ya caba ana. Can an mai wata kala an bashi ɗaya shida. To za nan kuma sai aka bashi 26. To yana ga zai kai wajen 32 shi gare shi. Ba shi da wanda yake da ko rabin shi ma ko sai ikhfa'i ikhfa'i shine yake da rabin shi ikhfa'i shine yake da 16 amma shi ya tashi wajen da 32 min ahrufin daga cikin harufa a wato fil baqiyati min ahrufin cikin abin da yake kingi na harufa na hija'iyya guda 28 to sauran dukkaninsu bayan ka cire mimun da kuma alba'u sai al'aliful layyina to sauran dukkaninsu za ka ce musu izhari ne wasan ah wasan mi idghaman sagiran ko to wani ana ce mai idghami sai al idghamu sagir ake ce mai al idghamu sagir saboda akwai al idghamu kabir akwai al idghamu sagir mun gane da kyau to al idghamu sagir cikin qurra'u dukkanin su ina jin ruwatu su su ne yake da shi su su ne yake da shi saboda al idghamu kabir shine harafi biyu su haɗu iri ɗaya kuma kowanne mutaharriki ne kuma ya mai ya mai idgami mun gane da kyau irin su ma salakakun fi saqar ya haɗiye kabula sarkin na biyu na farko a cikin na biyu ma salakun fi saqar mun gane da kyau ma salakkum fi saqar to za ka gani in kana karatu da riwayar sosai yana da fa irin waɗannan idgamat din nan ودونك لدغام الكبيرة وقلوبه أبو عمرو البصري فيه تحللا gane da kyau cikin ƙurrawa abu amurin basari shi ne yake da shi kamar yadda al'imamu shaɗubi ya faɗa wato idan kana karatu da shi yawanci za a gani akwai guraren da bai yi musu idigami ba amma su ne ‘yan kaɗan ba su wuce kashe ɗaya cikin ɗari ba ma ‘yan kaɗan ne guraren da sun cika sharuɗa na idigami amma kuma bai musu idigami ba ‘yan kaɗan ne amma sauran duka yana musu idigami ƙala ƙala ƙala la to sai ga yayi idigami
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين kaga wakala la yanzu ka doka mimun mimun in suka haɗu duka yana yana yana yana idigami yana musu idigami misali a kwanan cikin karatu mu na suratu yusuf ina ne muka karanta akwai mimin mimin da suka haɗu na'am ha hmm hmm na'am na'am a na'am na'am
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني قال إني أعلم ma la ta'lamun to ga sunan diyawa a cikin qur'ani in kana karanta to wannan shine al-idgamul kabir ake ce mai to susi shine yake da shi amma idgami sagiri shine irin wannan sakin da mutaharriki hadu amma in ya zama to an samu mutaharriki da mutaharriki tudu da tudu to sai a ce mai kabir al-idgamul kabir kenan na'am sai kuma izhari a cikin sauran harufa din min a harufin daga cikin huruful hija'iyya wa sammiha shafawiyya to sai ka ambace shi wato al-izharu shafawi wancan shi kuma al-izharu al-halqi wancan izhari ne na makogoro wannan kuma izhari ne na ash-shafawi na labban baki kenan an gane da kyau yanzu idan ka cire ba'un mimun duk harafin da ka gani ya zo kafin bayan mimun almimu sakina ta zo sai kuma wannan harafin ya zo shi inda kana karatu da riwayan hafsu da riwayan hafsu kake karatu ko to za ka yi mata izhari za ka yi izhari yanzu mu doka a bakara tun daga farko in ka dako wa hum bil akhirati wato walladhina wadina barka wa bil akhirati hum yuqinuna hum yuqinuna kaga ya ulce ko ulaika ala hudan min rabbihim wa wawun innal ladina kafaru sawun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la kaɗan kai ta hiya fa kawai sai ka yi cikaro da shi mun gane da kyau saboda kusan mandan tajwidin ne dama kusan in kana tafiya za ka yi ta ganin su a waɗe in ka ga wancan ka ga wancan wani lokaci ma sai ka huce wani ka tuna shi ka dawo mun gane da kyau to in ka gansu yawanci izhari shafawi ne al-izhar ash-shafawi ake ce mai izhari na labban baki mun gane da kyau ko yawwara yace to wahdhar wahdhar ladawawin wafa an takhtafi wahdhar ka ji tsoron an takhtafiya ka yi ikhfa'i ka ɓoye izhari lada wawin wafa a wajen wawun da fa'un ka ji tsoron ɓoyewa mimu sakina a wajen wawun da fa'un saboda a shaddu izharin ne saboda liƙurbiha saboda fa'un da mimun kusa suke wajen mafita mun gane kyau dukkaninsu suna fita daga labban baki amma ita fa'un ita daga nan ciki take fita shi kuma daga din ɗibaƙi shafatai kenan mim mim mim wawun shi kuma bin fitahi shafatai ba mim wa mun gane da kyau sai kuma fa fa fa nan laɓan baki na nan na ƙasa ya haɗe da asaniyar uliya asaniyar uliya mun gane da kyau yawwara abdurrafi sanayar uliya kamar yadda yake sananne wato nan shine makhrajul fa ko fa waw ba mim to waɗannan su ne ya ce liƙurbiha saboda kusancinta da fawun ita almim walittihadi da kuma manne wasu da juna mafitarsu guda ɗaya ce saboda da ita da wawun fa'arifi don haka kai mai karatu ka sani lokacin da mutum yake karatu inda ya zo wajen izhari na fa'un ko zo wajen izhari na wawun to ya kula da kyau غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم وعليهم وعليهم وعليهم وعليهم و كانت عليهم ولا الضالين sai ci dai alhamdulillah da aka gani duk mutumin da yake karatu yana yana yana izhari da don lokacin kuma in gudu yawa sai ga mutum ya fita daga yadda ya dace da وأتوا به متشابها ولهم فيها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ina ga ana ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan hukumu la mi'al wa la milfili abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk